نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا نوى قوتاكين أنيا تلاتين ko? to yau muna hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1400 arba'in da bakwai muna cikin watan zulhijja ko daya an gani shi kaji wasu ce ya talatin wasu ce an gani wanda ya dace da sha shidda ga watan shidda shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin alayhi salatu wassalam yau za mu tashi babi na 109 babu istihbabil akli bi talata asabi' baban da yake bayanin mustahabi ne cin abinci da yan yatsu guda uku wa istihbabi la'aqil asabi' da kuma cewa ana son suɗe 'yan yatsu idan mutum ya ƙare cin abinci wa karahiyati ko wa karahati mas'iha da kuma cewa makaruhi ne goge 'yan yatsu ɗin ƙobla la'aƙiha gabanin suɗe su wasu babi la'aƙis alƙasa da kuma cewa mustahabi ne a suɗe kwanan da aka ci abinci a cikin shi wa akhdhi al-luqmati allati tasqutu minhu da kuma doko lomar da ta wadi daga kwano kana cikin wancan abinci lomar da ta wadi ka doko ta ka goge ta kace wa akli ya da cinta wa jawazi mas'iya da kuma halaccin goge ta ba'da al-la'iqi bayan an sude ta bisaidi da ainihi hannu wal qadami da kuma yanayi kafa wa gairi ma da waninsu ana ya halitta ka goge ta da jikinka ko ainihi hannunka ko kuma kafarka ka goge wannan lomai misali lomatu ko bare da yawa ka ɗauko sai yawa da ta ya halitta ka goge shi da hannunka haka ka goge inda ya fada bisa ƙasa ɗin ko ka goge ga kafarka duk ya halitta wa gairi ma da waninsu hadisi na 747 malai yace alim da abbas radiyallahu anhu ma qal an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah kara tabbata gare shi yace idza akala ahadukum ta'aman idan dayan ku ya ci abinci fala yamsah asabi'ahu kada ya shafe an yatsin shi hatta yal'aqaha har sai ya sude su aw yul'iqaha ko kuma sai an sude mai su sai ya bada wani ya sude mashi muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wa yake sude ma dan yatsanka babu kuma annabi zai cewa aw yul'iqaha matarka tana iya cire ma ɗanka yana iya cire ma bawanka yana iya cire maka almajirinka yana iya cire maka almajirai irin nada ba su ladabi da beya kana cin abinci ka bashi su ne domin yana nema albarka da gudu ma za a shirewa ko ba haka bane yawa bukhari da muslim suka rawaito surin laraba nan ba wani abu bane a abin amfanin ka wani amfani da shi mu ne muke da al'ada ta irin kyama haka amma surinsa abu ne mai sauki daga asawakinka ka iya ba abokinka shi ma asawaki da shi kuma yi koma kuma kai maka kuma ka ba wani abokin naka wani kananka duk boros daya sai ka iske magewa an gashi duk wanda ya shiga cikin gidan da shi za a amfani da shi ko kai ba ko sai a ce boros na nan ka dauka ba ruwansu wasu da al'ada ta ta kyama haka to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana ladabtar da mutane mun ci abinci mu sude hannun ko kuma mu bada a sude mu ma'ana kada mu yarda mu wanke hannun ba tare da mun sude ba sude hannun mu da bakunan mu idan mun kare mun sude to sai mu wanke in kuma wurin gogewa ne sai ka sa tsumma ka goge tsumma irin wannan na takarda sai ka bada sai ka abin nan ka goge bayan ka sude ko bayan sude maka ma'ana dai hadisi yana nuna mana wato mustahabi ne ladabi ne daga cikin ladabin abinci idan ka ci abinci kakka wanke hannu kai tsaye sai ka sude kuma ya halitta ka ba wani ya sude maka gwargwadon yadda al'adar mutane ta gudana وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن كروا حديث daga كعب بن مالك الله ya kara mishi yarda kala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a yana cin abinci da yan yatsu uku fa idza faraga idan ya kare cin abincin la'iqaha sai sude waɗannan yan yatsun rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi to wannan yana nuna karara yadda manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi cewa ai to shi ma yana yi bayan ya ce in an ci abinci ka a goge sai an sude to shi ma sallallahu alaihi wasallam in ya ci abincin sudewa yake kuma yana cin abinci da yan yatsu muna ganewa ko musamman idan abinci ya zama to kamar tuwo ne ka yace shi to wannan wanda ake tukawa ko biredi kayayyacin shi da yan yatsu uku kuma haka sai ya ma yawa amma yan yatsu uku to uwa obama ya halitta ka sa koshiya saboda koshiya da yan yatsu nawa ake rike ta uku ake amma shinkafa ba ta ciwa da yan yatsu uku kaɗan za ka yi ba amma yanzu kamar spaghetti kaga wadda ba a kakkarya din nan ko taliya irin wadda ake kadawa da makadi na gargajiya ka kana ya cinta da yan yatsun ka guda uku amma makaroni ma ba ta cewa da yan yatsu uku ta ciwa amma dai sai an dare ba kare ba dan cinta ne zaka zanki to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci wanda ana iya cin shi da yan yatsu uku to da yan yatsu uku yake cin shi an rawaito wani wuri yana ci da yan yatsu hudu wannan bai da yawa an rawaito yana ci da yan yatsu biyar shi ma bai da yawa cikin rayuwar shi amma mafi rayuwa yana ci da yan yatsu guda uku kawai saboda kadan mutum ya ci abinci da koshiya bai laifi ba Allah ya sa mu dace wa an jabirin radiyallahu anhu an karbo daga jabir Allah ya kara mashi yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi amara yayi umarni bila'qil asabi da su da yan yatsu wasahfati da kuma su da kwanan da aka zuba abinci a cikin ka tanya abinci ka sude wa qala yace innakum la tadruna lalle ku ba ku sani ba fi ayyi ta'amikum albaraka a ina ne albarka take cikin abincinku cikin wanda kuka canye ko kuma wanda ya dan lake ga kwano miya ko kuma wani dan maiko maiko ko wani maski ko wani gishiri gishiri ko wani tashi tashi cikin dai abin da ya rage ga kwanan nan ne albarka take ko wanda kuka canye sauraka wannan yana nuna mana halaccin saɗe yan yatsu da kuma saɗa kwano kwano ko faranti ko aset ko plate ɗin da aka zuba ma abinci sai ka saɗe abinka yawa ka tanɗe shi musamman man abincin mai daɗi ne amma dai ba da daɗi ka suɗe ka yaki da sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ramus ba wani abin kunya ba ne za ka ga wasu mutane suna jin nauyi a ga mutum na su da kwano to suna ba abin jin nauyi ba ce ka yi ta kawai kakka ji nauyi kakka ji kunya wurin aiwatar da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzan Allah ya koyar manzan Allah ya bada umarni to sai kai wa anhu an karbo da gare shi annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzala sallallahu alaihi sallama kwala ya ce iza waqa'at luqmatu ahadikum idan laumar ɗaya daga cikin ku ta hwadi falyakhudha to ya dauko ta falyumit ya goge ma kana biha abinda ya kasance gare ta min aza na kazamta walyakulha kuma ya canya abushi wala ya da halin shaifan kada ya bar wannan loman saboda shaidan wala yamsah yadahu bil mindili kuma kada ya goge hannun shi da magogi da tsumma da kyalle wanda ake gogewa mishor kenan hatta yal'aqa asabi'ahu har sai ya sude yan yatsun shi gaba daya muna ganewa ku fa inna la yadri fi ayi ta'amihi albaraka domin bai san albarka cikin wani abinci ne na sheke ba rawa muslimi ma muslimi ya rawaito shi haka in kana cin abinci yana faduwa to musamman ma abincin da yake faduwa ba su tabarma ko ba su tabul din da kake cin abinci ko ba su wuri wanda yake to ko wurin ma ba siminti bane ba karo bane kasa ce in ya fadi inda yana daukowa a goge a dauko a goge a maida baki wannan shine girmama nema Allah subhanahu wataala da ya maka in yana dauko an baya dauko kuma shikenan kuma inda yana daukowa loma ce ko biredi kake ci ya wadi sai ka dauko shi ka jaye daidai inda ya taba kasa din inda ke da kasa din ko kowa ko wani haki ka jaye ka goge ka mai da abinka baki ta canye abinka babu abin da za a samun ka sai alheri saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya maka in ka goge wannan kazamtar to shi kenan ba zai cutar da kai ba amma ba wai kawai ɗauka ake a ci ba a sai an goge ba kawai ɗaukowa za kai ba sai idan ya zambus tabarma ka gaba abinda in tabarman mai kyau ce ko shimfidar da kake cewa abinci ko tabul ko bisa karo ko bisa suminti in yana da tsabta wankakke ne mai kyawu ne kawai ɗaukowa za kai ka ci abinka amma ya zama wurin da yawa da wuri ne wanda yake da datti to sai ka goge dattin ka goge wannan kazamtar da abincin ya taba sai ka canya abinka da wannan ba karanci ba ne ba zari ba ne koyarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bale wani ya zangi kallon kai ce kai abinci ji abincin ma da yake waduwa sai ya dauka ya ce to bai san sunna ba shi yasa Allah ya sa mu dace amin wani har yau dai daga jabir Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace inna shaytana yahduru ahadakum lalle shedan yana halarto ɗaya daga cikin ku inda kulli shay'in a wurin dukkan komi min sharihi daga cikin sha'anin shi ma'ana duk abin da zaka shedan su ya halarci wurin karshe sa Allah ya ce wa a'udhu bika rabbi an yahduruni ba kace Allah ka tsare ni kasu zo wuri na shedanu ko ina sai sai sun bika ko ina ne masallaci ma sai sun bika kasuwa sai sun bika wurin aikin ka sai sun bika majalisa sai sun bika talla da kake cikin gari sai sun bika inda kai shedanu suna tare da kai hatta yahdurahu inda ta'amihi har sai shedan ya je wurin mutum lokacin da za ya cin abincin shi fa idza saqatat luqmatu ahadikum idan luman ɗayan ku ta fadi falyakhudha ya dauko ta falyumit ya goge ma kana biha abinda ya kasance gare ta min azan na kazamta thumma liyakulha sa'annan ya canye abin shi wala yada hali shaytani kada ya barta ga shaydan fa idza faragha idan ya kare cin abinci falyal'aq asabi'ahu to yaso da yan yatsun shi fa inna domin shi la yadri fi ayi ta'amihi albaraka a ina ne albarka take cikin abincin nashi rawahu muslim wannan da hadisi yana ta kara mimita mana shi abinda wannan hadisi ya zo da shi cewa shedan yana zuwa da inda mutum yake zuwa yana biye da mutum inda ka shiga sai ya shiga da inda ka halarta sai ya halarta su kaga shi yasa kullum ake cewa ka nemi tsarin shi ko ina sai ya je ko ruwa za ka sha sai ya kama ma ya kama ma ya cutar da kai Allah ya kare mu daga sharri shi wa ana nasir radiyallahu anhu hadisi na 752 daga Anas Allah ya kara mashi yarda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idza akala ta'aman idan ya ci abinci la'iqa asabi'ahu thalatha yana sude yan yatsun shi guda uku wa qala yace idza saqatat luqmatu ahadikum idan loma ɗaya daga cikin ku ta badi bali akuza ya dauko ta wal yumit anha al'adha ya goge mata datti wal yakula ya canye abushi wala yada hali shaytani kada ya bar daga shaydan wa amarana kuma ya umarce mu an naslutal qasa'ata mu ainihi sude kwano mu sude akushi wa qala yace innakum la tadruna fi ayi ta'amikum albaraka lalle ku ba ku san ina ne albarka take cikin abincin ku ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wannan ma hadisi dai ya ƙara tabbatar da hukunce-hukuncen da hadisan da suka gabata suka tabbatar da shi wa'an sa'id ibn al-harisi an karbo daga sa'id da al-haris radiyallahu anhu annahu sala jabiran radiyallahu anhu lalle shi ya tambayi jabir Allah ya kara mashi yarda anil wudu'i game da arwalla mimma massatin naru daga abinda wuta ta taba mana mutum ya ci abinda aka dafa shi da wuta ko aka soya ko aka gasa da wuta kamar tu kamar shinkafa kamar nama ko kamar biredi kamar gurasa waina duk waɗannan da me ake yin su da wuta to abinda wuta ta shafa a iya yin arwallan aka ci shi kaga wannan ya hidda wato abinda wuta bata taba ba kamar ɗiyan itace kamar ka yaro Allah ka ci dabino ka yaro Allah ka sha mangwaro ka yaro Allah ka ci gwaba a ga waɗannan kaya ne nami kayan marmari ne kayan ɗanye ne ba kaya ne da aka dafa su da wuta ba to ya ce na tambaye shi ana iya yin arwalla ko menene hukuncin arwallar da mutum ya yi kuma ya ci wani abu wanda wuta ta taɓa faƙala sai ya ce la ya ce mai a'a kad kunna zamanan nabi lalle mu mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla zalika at'am ba mu samun irin wannan abincin illa qalilan sai dai kadan me yasa saboda wannan zamani ba su damu da su sha dadi ba su ci dadi ba suna ganin cin dadi da shan dadi da neman abu mai dadi yana dauke musu hankali yawa saboda haka dan abin da ya samu koyaya ne sun wadata da shi shikenan kawai kuma saboda zamani ne babu wadatan abubuwa kamar zamani yanzu da haka yace mu a wancan lokacin babu ma samun wannan abincin sai kadan fa idza nahnu wajadnahu amma dirar da muka same shi kuma lam yakul lana manadilu ba mu da wato tsumma kyallayen da muke goge in ya tsumma da su illa a kuffara sai dai tafukan hannuwanmu kawai ke gare mu wa sawa'iduna da kuma damtsunanmu wa kadamuna da kafafuwanmu kuma nusalli mana yin suka ci sai sai haka su goge kenan ba sai an su da ba in su da ya shi kenan in ka su da ɗan yazan kan kai haka shi kenan abin bacewa za yi ko ko mutum ya shafe ga kawahon shi ko ko mutum ya shafe jikin shi kayan zakarun mutanen karkara wasu mutum ya ci abinci ka gaina ta shafa mai jikin shi don ba ruwa kusa shi kenan kun ma nusalli sa'annan mu je mu yi salla wala na tawabba ba mu sake alwala rawawul bukhari imamul bukhari ya rawaito shi wannan ya nuna kenan daga cikin matsaloli waɗanda aka yi sabani akwai wannan matsalan cewa idan mutum ya alwala kuma ya taba abin da wuta ta taba ya ci shi alwala ta kare ko bata kare ba to sai jabir ya bashi amsa cewa suna yin haka amma ba su wanki ba su saki alwala kawai dai suna gogewa kuma koma mishawar ba su da wanda za su goge ɗan yatsun da suka ci abin da shi sai dai su goge da ɗan yatsunsu ko su goge ga jikinsu ko kuma kawafansu shi kenan ba sai an sake idan akwai ruwa kusa sai mace kurkura baki in babu kuma shike amma dai sun samu ne ka kurkure bakinka saboda shi baki ba yadda za a yi a raba shi da jin ɗanɗanan abin da aka ci dole sai an kurkure ko ba kabdan kasa ɗan yatsan kaka ka hidda ba zai hita ba abokan abin saman harshe ko ba haka ba ko kawai kenan shi ba yiwa dole sai an kurkure amma dai in ba ruwa kusa shi kenan don kana jin wannan ɗanɗanan kuma sai ka gaba da sallaka saboda alwalar ba ta kari ba Allah ya samu dace babu taksiril aidi ala ta'ami baban da yake bayanin yawaita hannuwa kan abinci bana ana son in za a cin abinci mutane da yawa su ci shi wani abu yau rai da radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace qa'amul ithnaini kafis salasa abincin mutum biya shi mutum uku wa ta'amut salasati kafil arba'a abincin mutum uku ya shi mutum hudu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito muna ganewa ko abinda hadisi yake karantar da mu cewa abinci koya muka ci ma haƙura da shi ma wadatu da shi ba yi abinci dole sai mun ci mun yi gam mun koshi ba wadda ganewa ko saboda haka kenan ya halitta mutum ya ci abinci wato abin nan ya ci abinci koyaya ne ya wadatu da shi ƙana'a ce ake koya mun da kuma mi karamci kyauta zamanto muna da kyauta mu bar rowa abinci mu sani da abincin da za mu ci mu kadai to in wani ya zo yana ishi tare da mu ya ci rabi mu ci rabi ko mu ci yadda wanda za ya ci ko ya ci yadda wanda za mu ci duk wanda muka ci dai abincin nan naka kai kadai in wani ya kama ma to ya ishe ka shi ne abin da ake koyar da mu ba wai in ka zo ci abinci ba sai ka yi ta neman mutane na tun da abincin mutum da ya ishi mutum biyu sai na nemo na biya in ya zo a ce in bai zo ba kuma ka ci abinka in ya zo an samu na biyu din ba sai an karo ba ka sani cewa wannan abincin ya ishe ku ku biyu in ko uku ne wani na hudu ya zo to wannan abincin ya ishe ku Allah ya samu dace saboda hadisi yana karantar da mu zaman to masu kyauta masu dabi'a ta baiwa ta badawa eh mu bar ruwa da abinci wa jabirin radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya kara masa yarda ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa'amul wahidi yakfil ithnaini abincin mutum biyu ya ishi abincin mutum da ya ishi mutum biyu wa ta'amul ithnaini abincin mutum biyu kuma yakfil arba'a ya ishi mutum hudu kajima wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniya abincin mutum da ya shi mutum takwas rawahu muslim wannan in babu ake magana ba in shi kadai ne aka ba ku abinci ko hudu sai ga wasu hudu kuma sai su zanna ku ci ba wai ko akwai wadata ba a ce tunda naku ne ku hudu to ku takwas ma za ku ci in akwai wadata sai a karu yawwa a kawo abincin mutum a kama kowa ya ci nashi ma ya zamanto babu wani sai shi kare to ya ishe ku abinda ake koya mana ke rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi babu adabi shurbi baban da yake bayanin ladubban shan abin sha shan ruwa kenan wasu babi talaffus da kuma ainihi san ainihi yin lumfashi sheda talasan so uku kharijal ina'i a wajen ƙwaryar da ake shan ruwa ko kwano yawwa ba wai ka kama ruwa kana sha ba kana sheda ciki kuma kana sha kuma shedan kana na komawa ciki tara koma cikin cikin ka in ka kwaga ka kwaga kwaga kai za ka yi sheda sai ka dauki sai ka sheda kuma sai ka meda ka kwaga ka kwaga ka kwaga ruwan in ka ji za ka kara numfasawa sai ka yi sai ka jayi yawwa abin da ake magana kenan wa karahiyati tanaffusi fihi da kuma karhancin yin numfashi a cikin ƙwaryan makaruhi ne ka yi numfashi ka yi shaida a cikin kwano ko ƙwarya da kake ainihin shan ruwa a ciki wa idaratil ina'i da kuma ainihi mika ƙwarya alal aimani akan wanda ke dama gare ka yawwa kamar shan ruwa irin nada wanda za a bakurwa cikin ƙwarya ko cikin kwano in ka sha ka ba wannan kowa na jin kishirwa wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan har ya zagayo ga wanda ya fara to idan ka sha to sai ka ba da dama bal'aiman sa'an nan wanda ke dama gare shi ba da mubtadi bayan wanda ya fara ko da yaro ke kusa hannunka na dama to shi ya kamata ka ba ba babban da yake hagunka ba hadisi na 756 malai ya ce an anas radiyallahu an an karbo shi daga anas Allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ma yake tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kana ya tanaffasu fi sharabi talatan ya kasance yana yin numfashi a cikin abin da yake sha a sharabu shine abin sha abin sha ruwa warau warau duk abin da zaka kafa kai ka sha to shi ake ce ma asharab kuma zala sallallahu alaihi wasallam yana yin lumfashi a cikin abin da yake sha lumfashi uku yake muttafaqun alai yani yana nufin ya tanaffasu kharijal ina'i yana yin numfashi wajen ƙwaryar da yake sha to saboda kenan haka ake so idan kwano ne ko ƙwarya ce ko wani babban abu dai wanda ka kafa kai kana sha to kamata yi in ka sha ka sha ka sha ka sha ka ɗauki ka yi shaida waje ka huta sa'an nan ka koma ka sha ka sha ka sha ka sha sa'an nan ka ɗauki haka haka shanya ruwan in ruwa ne Allah ya sa mu dace wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce la tashrabu wahidan manzala yace kada ku yi sha guda ku koga kawai kai tai sai ka gaba ka shurbil ba'iri kamar yanda raƙumi yake shan ruwa raƙumi ya samu ruwa haka yake yi saboda galibi inda raƙumi yake rayuwa babu ruwa sai sa in ya gani to akwai wani ma ciwo da yake kama raƙumi wato idan ya kama shi to in ya kama shan ruwan baya bari sai ya mutu in yi kawo kai yi dai yi dai sai cikin ya bada fash da wata shi ke to in yana jin kishirwa saboda dadewa yake bai garuwa ba in ya gan shi yasa in ya masu wani sha in yana lahiya akwai wanda da ya kai zai tsayawa amma masana sun ce makiyaye raƙumma sun ce in akwai ruwa kullum yana ganin su to bai irin wannan shan ruwan in yaga kullum ga ruwa nan Allah ya bashi wannan basira in ya gaba kiran yake sha saboda ya san in an jima ma akwai su gobe ma akwai su amma ya ga an yi ci tahiya ba a gani ba sai yau to zai sha su hoyar da yake su shi yasa in ya sha su ana iya sati uku wata ɗaya ma bai ƙarshe musu domin inda yake rayuwa ana iya haka ɗin ba a garuwan ba Allah ya mai wannan basirai amma kullum yana ganin su in ya sha gobe ya gansu to rage wa yake sai sha da ya ɗan kawa sai ya bari to ya san an jima ma ya ji kishirwa ga su nan to in ya kafa kai raƙumi shan ruwa yake yi kawai sai ya ji ya ƙoshi sannan ya ɗauke bakin shi to kai kakka sha ruwa haka nan ka sa akwai gwanin sha za ka ga ya kafa kwalba ko roban lemu ga baki kwalkwalkwalkwalkwalkwalkwalkwalkwalkwalkwalkwalkwalkwal sai ya shi ne mazala ya ce kakku sha ruwa haka kakku yi kama da da raƙumi kakku zaman to kalbaha'in wulaika kal'an'ami banhum azal kakka zaman to kamar dabba walakin sai dai ishrabu ku sha ruwa masna wa sulasa so biyu ko so uku ku kafa so biyu ko ku kafa so uku wasammu kuma ku ce bismillah in za ku shan ruwa idan antum sharitun idan kun sha ruwa ko in za ku shan ruwa wahmadu kuma ku gode ma Allah idan antum idan ku faragtum ko rafatun kuka dauke abin shan ruwa din in za ka shan ruwa ka ce bismillah kuma in ka kare ka ce alhamdulillah kamar yadda kake ma abinci to su ma ruwa haka ake musu rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasan yace hadisi ne mai kyau amma na hadisi albani yace hadisi ne mai rauni wallahu ta'ala alam wa nabi qatadata radiyallahu anhu an karba hadisi daga abu qatada yarda Allah ta kara tabbata gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallam naha ya hana an yi tanaffasa a sha ruwa a zangiyin numfashi fil inayi a cikin kwanan ruwa din muttafaqun alayhi ai yutanaffasu fi nafsil inayi mutun ya zangiyin numfashi a cikin ita ƙwarya ko kwanan da yake sha ruwa cikin shi wa anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi labani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo mashi da nono kad shiba bima'i wannan nonon an cakuɗa shi da ruwa wani an garwa an ƙara mashi ruwa ke ya halitta ƙara ma nono ruwa saboda a sha don a sha ba da a sai da ma mutum ba da a sai da ma mutum to bai halitta ba don ka sai da ma wanda sunan nono ne kawai babu ƙari sai ka ce mai nono amma na ƙara mashi ruwa in za ka sai da mutum sai ka gaya mashi amma in za ka ba mutum mutum ne ya ganka da nono ji da Allah yunwa nake ji da Allah ba nonon nan in sha ban samu abinci ba ba sai ka mai bayani ba saboda ba sai ba zai ko ba haka ba amma in sai zai a matsayin tsantsan nono kuma kai ka kara mai ruwa to sai ka bayyana mai cewa nonon nan ba an kara mai ruwa to an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da nonon da aka garwaya shi da ruwa wa an yamini ya arabiyun dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani mutunan karkara wa an yasarihi abubakrin dama da manzan hagu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar yana nan ba shari ba sai manzan Allah ya sha sallallahu alaihi wasallam thumma atal arabiyya sanan manzan Allah ya yaba wannan mutunan mutunan kauyen wa qala yace al aymana ana farawa da na dama fal aymana sai na dama gare shi kuma muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi kaji to haka ake yi tare da cewa abubakar babu babu kamar shi cikin sahabba annabi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita yawa saboda yanzu aiki ne da shari'a aiki da shari'a in ya kama kuma ba sani ba sabo mutunan kauye ne fa bako ne zo daga kauye amma ya yi maza ya samu ya zanna dama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bakar yana hagu manzo Allah bai kalla abubakar ba babban aboki cikin sahabbai baya da aboki kamar shi bai da aboki kaman kama abubakar kuma ga ya shirikin shi ne yanzu ya kayan ga shirikin ka wanda kake auren da ya shi ga wani baku wanda ma ba san kowa ne ne shi ba ga abuta amini ne sannan kuma ya baka da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika ma wannan ba kawai yace kuma an ka sha ka ba na damaka su rika sai dai a yi haƙuri sai ya zagayo ƙauluhu shi ba magana shi da ya ce shi ba a yi hulifa an cakuɗa shi an garwaya shi da ruwa wa'an salibin salin radiyallahu an an karbo daga salin sada Allah ya ƙara masa yarda an da rasulallah sallallahu alaihi sallama utiya bi sharabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo mashi da wani abin sha bashari ba minhu sai manzo Allah ya sha daga wannan abin sha din wa an yaminihi gulamun akwai wani yaro dama da shi wa an yasarihi ashyakhun akwai wasu dattijawa hagu da shi wa qala lil gulam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yaron ata zanuli zaka mani izini an ofiya haula in ba waɗannan dattijawan manyan mutanen ita shari'a ga yadda take kai ke dama da ni to kai kamata in ba to amma ga wasu hagu da ni manyan mutane ne sun haife ka sun yi jika da kai ka yarda in ba su bakalar gulamula yaron ya ce a ban yarda ba wallahi ya ce na rance da Allah ban yarda ba la usiru ba zan fifita bi nasibi minka da rabona da gare ka ahadan wani mutum ba wadal gulabu hu ibn abbas a ba wurin bane e fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika mashi fiye da a cikin hannun shi muttafaqun alaihi qawluhu tallahu magana shi da yace tallahu ay wadahu ya mika shi ya aza shi wa hada al-gulam ibn abbas radiyallahu anhu ma wannan karamin yaron shine abdullahi dan abbas yadda Allah ta kara tabbata a gare shi to kunji da saboda haka wannan hadisi yana nuna cewa idan ya kai to bismillah yana nuna na'am yana nuna cewa idan mutum yana shan wani abu wanda kowa yana bukatan an sha a bashi kamar misali ana shayi mai shayi yana shayi yana maku shayi cikin fada wurin zamanku yana maku shayi to in ya tashi badawa zai fara da wanda yake hagu kuma wani shi ya ba da kudin shayin da gawai da sukarin da komi ya za a yi sai ya haƙuri suna ce sai ta zagayo gari ya san gobe da ba a bada ba kan babu karahati shurbi baban da yake maganan karhancin shan ruwa min famil qirbati daga bakin salka salkar da take ruwa ka bude ta ka sha ruwa daga bakinta makaruhi ne wa nahwi ya ko makamancin salka kamar budu ko buta tana da ruwa to bai kamata ka sha daga bakinta ba saboda ba ka iya shanya ruwan ka raga wani shi ma ce yana sha sai dai ka yi dabara ko ka zanki zuba haka kana sha kana sha in ka kare ka aji amma dai karka sha daga baki amma kwalba roba kamar girman wannan in ya zamanto akwai su da yawa roba lahi sai ka sha in kuma ita kadai ce kuna tafiya kuka same ta ita kadai ku bi ko ku uku to bai kamata ka sha ba ka ba wani muna ganewa ko na'am sai dai ka tara tafin hannunka ko tafuna ya zubo maka ka sha shi ma ya zuwa na ƙarshe shi in ya zo tun da ƙarshe ne sai ya sha saboda bayan shi ba wanda za ya sha na'am
to alkarba ita ce salkatarwa irin ta mutanen da wani fiha da ma mutanen yanzu har yanzu akwai sauranta ko ko gyandama wa bayani da kuma bayanin annahu karatu tanzihin cewa karanci ne na tsarkakewa la tahrim ba wai karanci ne na haramtawa ba ba wai haramun bane amma makaruhi ne in kai ba laifi bane amma in san samu ne kakkai وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن كربو حديثي دقاء أبو سعيد الخدري الله يقال مسير ده قال إيسي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يهني عن اجتناس الأسقية وعن اختناس الأسقية دقاء أينه وتتشرب أكم أبنم سلكوكي askiya jam'i ne na sika sika shine salka yani an tuksara afwahuha a kakkarya bakunanta wa yushraba minha kaman bakinta da ake daurewa a kwanci shine ikhtinas muna ganewa ku a kwance bakin wannan igiyar da ake daurewa da ita a kwance a sha manzo Allah ya hana haka nan sai dai a kwance a zuba ruwa ba a kwance a sha ruwa daga bakin nata ba muttafaqun alai kuma salka indai mutum ba tsananin kishiro yake yi bisharwa daga salka ma ai wahala ce kawai yana izube maka shi saboda girma gare ta akwai a wace wata akwai ce guda fa Allah ya samu dace wani abi hurairah ta radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah ta Allah ya kara mashi yarda qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana an yushraba asharuwa min fi siqai daga bakin salka awil qirbati ko kuma bakin salka ko dai siqai yace ko kuma qirba yace duk ma'anar su guda daya dukkan suna nihin salka muttafaqun alaihi akwai wani gari cikin sudai suna yake nan khashmul girba khashmul kirba famul kirba sunan garin kenan bakin salka da larabci muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wa an ummi thabit an karbo daga ummi thabit radiyallahu anhu radiyallahu anha wanda ake ce makabsha binti thabit ya thabit ukhti hasan ibn thabit radiyallahu anhu yawa hasan dan thabit Allah ya kara mashi yarda qalat tace dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wuri na fa shariba min fiyi qirbatin sai ya sha ruwa daga bakin salka mu'allaqatin wacce aka rataye ta cikin daki ko cikin rumfa qa'iman kuma yana tsaye ya sha fa qumtu ila fiha sai na tashi zuwa bakinta fa qatatuhu sai na yanke bakin rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne ingantacce kuma hadisi ne mai kyau wa inna ma qata'atha abin da ya sa kawai ta yanke bakin wannan salkai litahfaza domin ta kiyaye mawzi a fami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wurin bakin manza Allah sallallahu alaihi wasallam wata tabarraka bihi domin ta zanki samun albarka da shi inda manza Allah ya sa bakin sai ta yanke wurin ta ashi yawwa sai ta sai ta take darme abin nan din daidai inda bakin annabi mai albarka ya taba wannan salkai sai ta aje minta duk lokacin da sai ta shika ta sha ruwan ko ta goga ga jikinta tana ta neman albarka da shi wata sunahu kuma ta kiyaye shani liftizali daga lalacewa wadal hadith wannan hadisi mahmulun malam yace ana daukar shi ala bayanil jawazi abu sahalaccin bayanin halacci halaccin mai shan ruwa daga bakin mai salka ko ba haka ba sa'annan kuma shi annabi ba kamar kowa yake ba yawa ba wanda manzalar sallallahu alaihi wasallam zai aza bakin shi wurin ya ce shi ba zai aza bakin shi ba ko kuma ya ce yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha kuma wani ya zo ya sha bayan shi kaga kowa ma sha zai saboda annabi ba kamar kowa yake ba yau shi kowa neman albarkar da Allah ya ba shi yake sabanin ni da kai yawa kar ta san karni ba san gwani ba da ni da kai kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam zababban Allah ne Allah subhanahu wataala ya riga ya mashi abin da bai ma kowa ba to shi yasa yayi amma duk da haka nan dai manzo Allah yayi ne dan ya nuna mana halaccin mi ya halitta ba wai haramun bane in son samu ne ka ai amma kai ba laifi bane kuma ya halitta mutum sha ruwa daga tsaye shi ma halacci ne ba wai in son samu ne kai zan naka sha ruwa amma in ka sha to ba laifi bane me yasa manzo Allah ya sha ruwa ga wannan saboda sarkar rataye take kaga ba yawa tsugunna tana rataye labana rataye haka daidai tsawon ka in ka tsugunna ne zaka sha oke nan idan akwai bukata ta ka sha ruwa daga tsayi babu makawa sai dai ka sha daga tsayi ko saboda wurin baya da kyawu in ka tsugunna kayan ka za su lalacewa to sai ka sha ko wani dalili daga cikin waɗannan dalilai amma haka kawai haka kawai ka je wurin mai shago ka ce da Allah ba ni ruwan sanyi ka sha daga tsaye ne muri ka zanna ce ba ya baka tabul ka zanna ya baka banci ka zanna muna ganewa ko wal hadithani sabiqani hadisai wadanda suka bata kuma li bayanil afdali wal akmal su kuma sun zo saboda bayanin abin da ya falala da bayanin abin da ya zama cikakki wallahu alam sani na wurin Allah subhanahu wataala babu karatin nafki fi sharabi babin da yake bayanin karancin yin busa a cikin abin sha kamar shayi da zahi sai ga mutum na yana busa don ya huce to ba busa abin ya yi zafi ka aje shi ka bari shi kaɗan motsa shaka ka zanki motsa shi da wani abu ko kara ne in babu ko shi a kusa sai ka zanki motsa shi zahin na hita sai ya rage amma karka busa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an garba hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha anin nafsi fi sharabi lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga ainihin busa a cikin abin sha faqala rajulun sai wani mutum yace al-qazata haki ko wata ƙasa ko wani abu a raha fil ina ina ganin ta cikin ƙwarya ko cikin kwano faƙali sai ce ahriqha dalla sallallahu alaihi wasallam yace ka ainihi zubar da ita ka karkatar da abin shan ta hita ta zuba sai ka yadda ta ka kakkabe ta amma kakka busa dan ta hita qala yace inni ala urwa min nafsin min nafasin wahid lalle ni ba a kosar da ni ban koshi daga ainihi numfashi guda daya fa qala sai ce fabnil qadha idan kenan ka gusar da kwanan da kake shan ruwa ko akushin da kake shan ruwa an fika daga bakinka muna ganewa yace in ya sha da numfashi guda daya bai koshi ba zalla ce ka gusar sa'annan ka koma ka gusar kai so uku in kai haka nan zaka kushi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne ingantacce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi na yaya ne an yi tanaffasa fil ina aidin bashi a cikin ƙwarya wadda ake shan ruwa a cikinta ko kwanon ko kofin da ake sha awiyun faka fihi ko kuma a yi busa a cikin shi duk manzan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam wa rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala ya hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau ingantacce babu bayani jawazi shurbi qa'iman baban da yake bayanin halaccin shan ruwa daga tsaye ko shan shayi ko shan wani abu daga tsaye wa bayani da kuma bayani annal akmala wal afdala lalle mafifici mafi cika ashurbu qa'iman shine wato qa'idan shine mutum sha ruwa daga zanne fihi a cikin hadisu kabshata sabiq akwai hadisin ummi abin nan wanda ya gabata hadisin kabsha wa ibn abbas radiyallahu anhu qala سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم yace na ba manzan Allah ruwa ya sha daga ruwan zamzam ba shari ba sai manzan Allah ya sha wannan ruwa ba wai qa'iman alali yana tsaye mutabaqun alai wa anin nazal an karbo daga nazal ibn sabra dan sabra qala yace ata aliyun radiyallahu anhu babar rahbati sai na ali ya je kofar da ake ce ma'arrahba ba shariba qa'iman sai sha ruwa daga tsaye wa kala yace inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa'ala kama ra'aytumuni fa'altu lalle ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kamar yanda kuka gani ni nayi ya sha ruwa daga tsaye shi yasa ni ma na sha ruwa daga tsaye rawal bukhari wani ibn umar radiyallahu anhu ma kala kunna na'kulu mun kasance muna cin abinci ala hadi rasulillahi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi alali muna cikin tahiya muna tahiya muna cin abinci bisa hanya muna tahiya kasa da kawahuwan muna cin wani abu ya halitta kana tahiya kana cin wani abu kana shan mangwaro a shan gwaba ko kana kamtsar rake ya halitta amma an ce ya halitta ba wai za ka yi kama in ta kama ne kama wata ke yi to muna yi haka nan wa na shirabu kuma muna shan ruwa wa na hamnu kiyamun alali muna tsatsayi ya nuna halaccin yin haka ba wai haramun ba ne in ta kama sai a yi rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce wa ana amr bin shu'aib bin nabiy an jaddihi radiyallahu anhuma wa radiyallahu anhu an karba daga dan shu'aib daga baban shi daga kakan shi qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan abin sha daga tsaye kuma yana shan abin sha daga zanne duka na gani rawahu tirmidhi mama tirmidhi ya rawaito shi wa kale ce hadithun hasanun sa hadisi ne mai kyau ingantacce wa anas radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman manzan Allah ya hana mutun ya sha abin sha daga tsaye qala qatada qatada yace fa qulna li anas sai muka ce ma anas fal aklu to cin abinci wa qala zalika yace wannan asharru shi yafi sharri ma aw akhbathu ko kuma yace shine mafi muni rawahu muslim imam muslim ya rawaito fi riwayati lahu cikin wata riwaya tashi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zajara manzo Allah ya tsawatar ya bada tsoro ya ja kunni ani shurbi qa'iman daga shan abin sha daga tsaye taji to ga waɗannan hadisai sun hada sannan kuma ga waɗancan hadisai sun mi sun halatta yana yake nuna ma waɗanda suka hana hannun ba na haramci ba ne na karhanci ne na karhanci ne na tanzihi ba na tsarkake mutum in ka yi ba ka yi laifi ba amma da yin sun samu ne kakkai وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال تيرا da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kan wani daga cikin ku ya kara shan ruwa daga tsayi faman nasiya falyastaqi wanda ya mance to ya amai wanda ya mance cewa ba a sharuwa daga tsaye sha ya amayo su sannan ya zanna ya sha rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi Allah ya kiyaye mana dai wannan ya nuna baya da kyau shan abin sha daga tsaye sai dai mutum ya zauna ko ya tsugunna ya sha babu istibabi kauni saqil qaumi akhirahum shurban baban da yake bayanin mustahabbancin mustahabi ne kasancewan wanda yake ba mutane abin sha ya zamanto shine karshen su wurin sha kai da kake dawa mutane shayi ka bari sai kowa ya sha sannan ka sha na? a wannan ɗanɗano ne sai ka bari sai kowa ya sha ka raba mu kowa sai ka sha an halaga an ba halaga ba kai haku da kuma haka ne wata hikima ta Allah duk mutumin da ya dafa abu rita ma yake daga rashi so da ka ji kamshin shi ka gane shi ka dandana shi ya hita daga ranka kawai in ka samu ka sha amma baka samu ba ba ka damu ko ba haka ba a mun ci banda dandano sha aka ci ya sha a ƙarshe shi ya kamata ya zamanto ƙarshen tsoron sha arabi kata da ta radiyallahu anhu daga abokata da Allah ya kara masa yarda da nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzala sallallahu alaihi wasallam ce saqil qaumi mai shayar da mutane ruwa ko wani abin sha akhiruhum shine karshen su yani shurban wurin sha rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyawu kuma hadisi ne ingantacce hadisi ne wanda kuma ya inganta abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka kara mana imani kara mana daukaka ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci na in jiwa wai wasu malamai suna bayanin cewa idan kana da miliyan ɗaya miliyan biyu ko uku ka yadda mata zakka to shi kenan ba kara mata wannan miliyan ukun zakka abinda ya hau ne kuma za ka hidda mai zakka ma'ana in kana da miliyan uku ba na ka hidda mata zakka ba da kuma ka samu miliyan shidda to kuma ukun dai za ka hidda ma ko kuma an ɗaya ta karu to ɗayan za ka hidda ma wannan uku tun da ba na ka hidda musu ba na ba ka hidda musu ka ji wata falsafa ba haka nan ba ne dukiya inda ta kai mizani misali yanzu kenan kana da miliyan goma ka yadda mata zakka ba ta karu ba tana nan miliyan goma kuma da shekara ta dawo shi kenan ba zakka kuma aika ga aita kai nisabi ko abinda ake kallo dukiyar da ke ga hannunka nisabi ko da kana juya ta ba ta yi wata karuwa ta kwarai ba ko ba ta ma karin ba tana na yadda take bara ubana ma haka take baɗi ma haka take za ka yi ta yadda mata zakka tun da dai ana juya ta za a yadda mata zakka Allah ya samu dace ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم الله ka bamu damuna mai albarka aka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ta'ala ka bamu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka kara mana son junan mu ya Allah ka kara mana hadin kai ya Allah ka kara mana ilimin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah ka ba ka sashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين